الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a daren asabar yau muna bakwai ga watan shida hijira 447 wanda ya dace da 28 ga watan 11 miladiya 2025 ci gaba da karatunmu na littafin sunan abi dawud daga wannan masallaci namu na miyatti da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ƙara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da sauran garurukanmu gaba ɗaya idan ba a manta ba satin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen hadisi na ɗari uku da tamanin da ɗaya haka ne ko a ƙarshen babi na ɗari ɗaya da talatin da takwas yau za mu tashi a farkon babi na ɗari da talatin da tara hadisi na ɗari uku da tamanin da biyu wanda kuma wannan shi ne darasinmu na hamsin da shida a cikin wannan littafi mai albarka insha Allahu kafin mu shiga karatu akwai a Malam Abdullahi Anka wanda muna tare da shi anan kullum wani civilian mai aiki irin na sojoji amma na san yawanci waɗanda suke zama a gaba za su gane shi mai tsawatarwa na masallaci ba na majalisa ba amma a ba shi da lafiya tun jiya na asibiti muna addu'a Allah ta'ala ya ba shi lafiya allah sa ka fara ne a nan asibitin tahir da ke bolari ga wanda allah ba shi iko sai a ji a duba shi allah kara masa lafiya da sauran marasa lafiyanmu gaba daya na? e waye ce an ji an duba shi kuma a gaishe shi in ji mala usman wannan shawara ce mai kyau kafin mu shiga karatu akwai tambaya da aka min satin da za mu tashi a karatu ina ga malam abubakar kai kai tambayan bari mu fara da ta kafin mu shiga karatu don akwai tambayoyi amma ina so mu kammala kitabun tahara a yau shi yasa kila za mu haƙura da tambayoyin nan sai dai naka din menene kake tambaya satin da ya wuce ɗari uku da saba'in da uku na'am na gan shi na'am hadisin haddathana abdullahi bin muhammad bin nufair a muhammadin nufaili ko yace kala haddathana zuhairu hadisi na 373 haka ne akwai zuhair ibn muawiya akwai zuhair ibn harbin ina ji ibn harbin din ka sani ko zuhair ibn harbin ko zuhair ibn harbin shi ne ake cewa abu haithama abu haithama yana daga cikin shi ma suka ne a sabu kutubu sita duk sun fidda hadisin shi sannan wannan zuhairu din shi kuma zuhairu ibn mu'awiya zuhairu dan mu'awiya kuma shi ma suka ne a sabu kutubu sita duk sun fidda hadisin shi idan aka ce zuhair mutum zai kalli ɗaliban da suka roito hadisin da gaba da baya da wanda sheke ruwaya a wurinsu shi wancan zuhar bin ma'awiya bin harbin abu khaisama imamu muslim da shi ya bude sahihin muslim farkon sahihin muslim kitabul iman hadisi abdullahi bin umar kala haddathana abu khaisama da shi muslim ya bude littafin shi to idan ka je ka duba wannan abu khaisama din shine zuhairu bin harbin wannan shi ma zuhairu shi kuma bin muawiya ina je shi ne ko? Allahumma amin za mu shiga karatu kai tsaye na ga za mu haƙura da tambayar nan sai wani sati insha Allah kamar da na faɗa za mu tashi a farkon hadisi na 382 wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan ولا حول ولا قوة إلا بالله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في طهور الأرض إذا يبست shi babin da ke magana akan a tsarkin ƙasa idan ya bisat idan ta bushe bishamsi au bil hawa ta bushe da hasken rana ko kuma iska da ke kadawa dama mun fada cewa idan ƙasa a fitsari ya zuba a wuri ko a zuba ruwa ya zamo tsarkinta kamar da mu karanta satin da ya wuce ko kuma idan har rana da ke wurin ya bushe iska kuma ya ɗauke wannan zarnin fitsarin shi ke na zama mai tsarki amma sai muka ce ba fa ana nufin wurin da ake fitsari kullum ba ba wannan ake nufi ba wurin da abin kawai ya faru ne ba wai wuri ne na fitsari koyaushe ba an gane bambancin abin ko to shine malam zai kawo hadisi akan duk da wannan hadisin da zai kawo malamai sun ce babu hujja a cikin wannan babu alaka tsakanin hadisin da babin a wajen waɗansu malamai قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال حدثنا قال أخبرني يونس يونس بن يزيد العيني عن ابن شهاب دق محمد بن مسلم بن شهاب الزهري يتي قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر يتي حمزة دان عبد الله دان عمر يا باني لاباري عبد الله بن عمر yana da yara da yawan sa kuma manyan malamai ne irin su Bilal irin su Salim wanda Salim yana cikin malamin Madina guda bakwai a wajen waɗansu malamai sannan gashi wannan Hamza dan Abdullahi dan Umar kale ci qala ibn Umara Abdullahi dan Umar ya ci kuma za ga galibin hadisan malikiya suna da yawa daga abdullahi dan umar saboda nafi'u shine malamin imamu malik shi kuma nafi'u dalibin abdullahi dan umar ne shi sa ku hadisan shi da yawa cikin muwadda malik shi sa galibi fatawoyin sayyidina umar da na dan shi abdullahi bin umar su suka fi yawa a cikin mazhaban malikiya qala ibn umara abdullahi dan umar yace kuntu abitu fil masjidi na kasance ina kwana a cikin masallaci fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan cikin hadisan da suke halatta kwana a masallaci kenan sai ce kuntu fatan shafan na kasance matashi saurayi aziban mara aure ya sunan shi da hausa da goro da tuzuru wane ne babba manal akbar to me bambancin su goro ya taba aure shi tuzuru ba Allah mishi rahama kenan to ya kasance aziban wanda yake bashi da mata bai aure ba yana gashi saurayi matashi kuma aziban bai aure ba kila ko bai samu wacce zai aura ba ko kuma bashi da kusisi ko ba haka ba dan wani mai baiti yana cewa arahunna la yurdina man qalla maluhu wai cewa wai ni fa na fahimci waɗannan matan ba sa yarda da wanda yake bashi da kuɗi wani mai baiti kuma yace wai idza qalla a idza shaba ra'sul ra'sul mar'i aw qalla maluhu falaysa lahu fi wuddihinna nasibu yawa idan kan mutum ya furfura ko kuma ba shi da kuɗi to ba shi da rabo a cikin soyayyen mata da abdullahi da umar shi a wanne yake shi dai kawai bai aure ba na a lokacin babu wannan rashin mutuncin ko yawwa ka san wato muna cikin wani irin yanayi sai da allah sauwaƙe wata fa aka naga an yi interview da ita irin gidan tv na kan layi din nan me ake ce musu masu bi kan titi suna hira da mutane a social media daga titi sai ya ce mata wai wani irin saurayi ne ba za ki iya samartaka da shi ko ya aure ki ba ta yi shuru ya ce barawo ba za ta da ta aure barawo ba sai ya ce mata wani irin barawo ta ce barawo ai barawo ne ko wani irin barawo sai ce mata ko barawon gwamnati da ce akai kuwa wannan ka ina son shi mana wallahi da ce akai ko ta ce wannan yana son shi mana to kaga wato shi barawo ne amma ana son shi to kaga wani irin mentality ko kaga wato systematically an halatta abun ma kawai wato dan Najeriya har ya yadda ma a yi satan kawai babu komai kuma ana son shi Allah sauwake wato kwaɗayin da ya kai inda ya kai ga kuma artificial talauci da aka samu mutane a ciki Allah sauwake wa kanatil kilabu to ya kasance yana kwana a masallaci wa kanatil kilabu sai ce karnuka sun kasance alkilab jam'i ne na alkalbu karnuka sun kasance tabulu suna fitsari wa tuqbil wa tudbiru suna kaiwa su komo fil masjid a cikin masallaci sai ce falam ya kunu ba su kasance ba su sahabbai kenan ya rushu na shay'an min zalik suna yayyafa wani abu na ruwa dangane da wannan abin da ke faruwa falam ya kunu ya rushuna an rashu shi ne yayyafa ruwa to ba su kasance ba suna yayyafa ruwa shay'an min zalik to wannan ruwayan sai malamai suka ce a cikin sahihul bukhari yanda ruwayan ta zo sai ce wa kanatil kilabu tuqbil wa tudbiru karnuka suna kaiwa su komo fil masjid a cikin masallaci amma kalman tabulu babu shi a cikin sahihul bukhari kun fanci wannan abin da kyau to me yasa abdullahi bin umar ya kawo wannan abun saboda mu sani fitsari ya kaskashi biyu akwai fitsarin dan adam akwai fitsarin dabba haka ne ko to fitsarin dan adam bil ittifaq ijma'i ne na jasa ne kun gane ko fitsarin dabba ne kaskashi biyu duk dabban da ya halatta a ci fitsarin ta ba na jasa bane ba da akuya da tinkiya da rago da shanu da rakumi kowanne fitsarin su ba na jasa bane ba ina fata an gane dan akuya ta ma fitsari ko tinkiya ko shanu kai sallah da kayan babu komai dan ba na jasa bane sai da a ce datti ne ya halatta ka wanke amma duk dabban da ba a cinta kuma kaman kare kaman alade kaman jaki fitsarin su kuma najasa ne hukuncin fitsari da jini yana bin nama ne kun fahimci na abin da kyau to kaga tun da kare najasa ne kuma haramun ne cin shi a kare haramun ne cin shi nake so na ce to kaga fitsarin shi ya zama najasa kenan to sai ya kafa hujja da wannan amma malamai suka ce gaskiyar magana ba a samu hadisi ingantacce cewar suna fisari a cikin masallaci ba saboda masallacin annabi a lokacin alaihi salatu wassalam kofofi ne kawai amma babu babu kyaure ba a rufe shi haka yake kawai babu wani abu na da ake rufe kofa to shi yasa zaka shigo kawai ka wuce ko akuya ma ta shigo da a guje ta wuce to shi ne shi ɗan umar ya ce to wani lokaci karnuka ma suna shiga tunda akwai karnuka a madina a lokaci to amma cewar suna fitsari a cikin masallaci ne malamai suka ce wannan kalma akwai magana a kanta an fahimci wani abin da kyau wallahu ta'ala ala alam isnadin hadisin ya inganta akan samu sanadin hadisi ya inganta a cikin matanin a samu wata kalma da bata inganta ba to a wajen waɗansu malamai kalman tabulin nan sun ce bata inganta ba wajen waɗansu malamai sun ce ta inganta amma cikin sahih bukhari ne babu ita ku rike wannan abin da kyau Allahumma amin babun fil adha yusibu zaila malai ce babun da ke magana akan najasa ya taba azzailu menene azzayi shine karshen tufa wanda yake jan ƙasa kamar mata da ke sa hijabi na jan ƙasa da su ake nufi ba kai namiji ba ina fata an gane namiji kan haramun ne amma mace hijabin ta ja ƙasa wannan babu komai ya halatta to menene hukuncin wannan hijabin da ke jan ƙasa in ya taɓa najasa ko ya bi wurin da yake akwai najasa ya za a yi sai an ji an tattara wannan wurin an wanke ko kuma shi ne ma'ana azzayi ƙarshen tufa wanda yake yana jan ƙasa shi sa umrul qais yake faɗa cikin baiti yake cewa a kharajtu biha namshi tajurru wara'ana ala atharaina zaila mirtin murhali azzailu shine abin da ke ƙarshen tufa shine zaila mirtin murhali to mala ya ce idan tufa na jan ƙasa wannan babin zai magana akai menene hukuncin wannan wurin da ya ja ƙasa din قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب القانبي عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم محمد بن عمارة صدوق صدوق malaman kutubu sitta sun fidda hadisi shimban da bukhari da muslim guda hudun nan abu dawud tirmizi na sa ibn maja an muhammad bin ibrahim a taimi kenan yawwa عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف shi kuma Muhammad bin Ibrahim Taimi tabi'i ne shi ma daga Ummu Walad ta Ibrahim dan Abdurrahman dan Auf menene Ummu Walad akwai ɗalibin fikiyo da zai gaya min ma'anar shi anan na'am yana cikin terminologies da malamin fikiyo ke amfani da shi su ce ka Ummu Walad suna magana istilahi ne fikihi in aka ce ummu walad a ramada ka shiru da yake ka kama hanya amma baka ba da amsa ba in a jarraba ne ka faɗi sai yaya kuma cikakken ma'ananta za ka bayar ahan sai ya na'am to yanzu ka ka fito da kusan ka fito da abin abin da ake nufi da ummu walad idan mutum yana da bayi mata sai a cikinsu ya halatta ya sadu da su to ɗaya sai ta yi ciki ta haifa mishi ɗa ko ya kalmar walad ɗin mace ne ko namiji ba ana nufin in ta haifa mishi namiji ba an gane ko don ƙur'ani ya zo da wannan lafazin yusikumullahu fi auladikum kaga mace da namiji ake nufi to na ma'um walad ta aifa mishi ɗa ko ya to tana aihuwa hukuncinta ya sha bamban da sauran bayi an gane ko ita baiwa ce amma da zarar ya rasu ta samu yanci ta samu yanci ita uwar shi ɗan dama ba bawa ba ne ɗan shi ne to mai gidan na mutuwa ita ma ta zama cikakken ya shi ne ita ba a gadonta shine ba na ummu walad eh kar ka sake shigar da mu wani layi mu tsaya ana an gane ko ina so a rike wannan arama ba gane ba ko aka ce idan mutum yana da baiwa sai ta aifa mishi da ko ya za ta ci gaba da zama a matsayin baiwarsa amma da ya rasu ta samu yanci ita ba baiwa bace ba na subhanallah a idan mai gidan ya rasu a idan mai gidan ya rasu aka ce shine ba a gadonta ba ta cikin gado ita ita ma ta samu hurriya a ba mata bace ba ya ce ta zama ya mai yanci kafinci wani abin da kyau to ita wannan ummu ce ga ibrahim shi kuma ɗane ga abdurrahman ɗan auf to amma ba faɗi sunanta ba an ce an ummi waladin wace ce to ibn hajar al-asqalani a cikin at-taqari da kuma az-zurqani shi ma faɗa cikin sharhin sa sunanta hamida hamida hamidatu tun akwai ta'u na ainihin tasniya ta'anis sorry ta'u ta'anis hamidatu shine sunanta hamida kuma ba kabula ce in ji ibina hajar ana karɓar hadisinta annaha sa'alar umma salama ta tambayi ummu salama ita wannan ummu waladin hamida ta tambayi ummu salama zaujan nabi sallallahu alaihi wasallama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqalat tace in nimra'atun utilu zaili ni mace ce da nake ainihin tsawaita tufafi na har yana jan ƙasa wa amshi fil makanil qadhri kuma ina tafiya na wuce ta wuri wanda yake akwai najasa menene hukuncin wannan azzailu din me sunan shi da Hausa ne kan azzailu ba wani cikakken bahaushe a nan jelan tufa duk hausawan sun zama hausawan gombe kawai azzailu komanda an ce jelan wayayi watakila sai dai mutum bai sakkwatawa ka san ba sakkwace ne komai suna da sunan shi amma galibi kano zare sai dai kwatance idan kana jin fassaran kalmomi a wurin malaman zaure komai yana da suna amma za ka samu sakkwatanci ne amma sauran hausa sai dai kwatanci na daga cikin shi yasa duk wanda zai waka da hausa sai ya ari sakkwatanci ya saka kowaye ne dole wani kalmar sai ya aro sakkwatanci amma ba sakkwace ne zai magana bai ari yaren kowa ba sakkwatancin shi zalla zai yi saboda albarkacin shehu dan godiyo ya ce faƙalat sai ta ce ita ummu salama sai ta bata amsa ta ce faƙalat ummu salama radiyallahu anha ummu salama ta ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaga ita ummu salama ba ta ce ga fahimta na ba sai ta ce manzan Allah ya ce kaga addini kenan yutahhiruhu ma ba'dahu abin da biyo bayan shi zai tsarkake shi ma'ana idan ta bi ta wurin ta wuce idan ta bi ta wani wurin kasa mai tsarki ya tsarkake wannan jelan tufan nata bari mu tafi a haka wannan kasan hijabin nata misali bari mu magana kamar muna magana da mata wannan kasan hijabin nake da ke jan kasa idan kika bi ta wuri wanda yake na da najasa kika wuce to idan kika bi wani kasa kuma wani layi da kasa ne babu najasa to wannan kasan ya tsarkake wannan abu kaga rahman Allah subhanahu wataala in kin sallah sallah ki tayi يطهره ما بعده قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير ابن معاوية عن أمه قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل أن كربو دقا وتماتا دقا قبيلا عبد الأشهل wannan matan ba a san sunanta ba an gane ko amma ibn al-asir a cikin asadul gaba littafi ne asadul gaba ya ce wannan matan ba a san sunanta ba amma ittifakan sahabiya ce tunda sahabiya ce hadisinta ya inganta ka'idan sahabi ba a yadda a san waye ba ne abinda ake nema ya tabbata kawai sahabi ne shikenan ya sha wanda ba sahabi ba ne za a ta bin diddigin shi wane dan wane a ina yi karatu dan bid'a ne mai gaskiya ne makaryaci ne sai an san komai game da kai kafin a karbi hadisin ka amma da an ce wannan sahabi ne ko ba san sunan shi ba shikenan saboda me saboda dalili guda ɗaya tak Allah ce radiyallahu anhu wa radwan shi Allah ya yarda da su sun yarda da shi da nassin wasabiquna alawwaluna ya ce radiyallahu anhum wa radwan kuma yace laqad radiyallahu anil mu'minina wanda kuma sahabbai ne an gane ko to wannan abin ya mai da su cewar su Allah ya yarda da su to in ba su ba kowa ne mai yardan Allah yake ke sa yanzu ya halatta in ce maka radiyallahu anhu amma a matsayin addu'a nake ya halatta amma sahabbai zan faɗa matsayin labari nake bayarwa Allah ya yarda da su kai kuma sai da a ce Allah ya yarda da kai kaga lafazin suna da bambanci shi yasa kalmar radiyallahu anhu ma'ana biyu take dauka addu'a wal khabar idan addu'a ne duk mumin ya halatta a gaya mishi idan labari ne kuma sahabbai kadai ake gaya wa saboda Allah ya gaya musu radiyallahu anhu ajma'in to ita wannan mata daga kabilan banu abdul ashir qalat tace qultu ya rasulullah tace ya ma'aikin Allah akwai sahabin da fa hadisi da aka taba ji a wurin shi hadisi da tak mun karanta wancan satin abu sanhi kuma akwai su da yawa wani sahabi hadisi wani hadisi uku to wannan iya nuna cewa iya abin da ya sani kenan ko kaɗan ba iya abin da ya sani saboda me ba duk abin da suka sani suke faɗa ba na biyu kuma bai tsinci kanshi inda dole su ya faɗa ba kila yana zaune a gari ga abdullahi bin abbas ga abdullahi bin umar ga aisha ga jabir to shi me zai ce suna gaba da shi a karatu su sahabbai suna da wannan abu mutum ne fa zai zai mishi tambaya sai ce ka tafi wurin wani dan ya fi ni ilimi sai ya je gun wannan shi ma sai ƙara tura shi wurin wancan ina ga kai wannan abun wani ya fi ni ilimi a kai su haka sahabbai suke amma sai zai zauna a kafa kyamara ya ci mutuncin profesa wani ya zagi dakta wani ya zagi shak wani iliminsa cikin cokali kuma yana larabci yana kuskure shekarar shi talatin da wani abu shekarun karatunsu ya, ya, karatunsu ya fi shekarun aihuwar shi gaba ɗaya amma zai na cin mutuncin kowa ke yasa ba sa albarka kware da gaske Allah sauwake to sai ta ce ya rasulallah inna lana tariqan ila masjid da wannan ne malamai suke ɗauko wata matsala su ce duk hadisan da aka ruwaito iya ilimin da annabi yake da shi kenan kun taɓa jin wannan matsalar hadisan da aka sahabbai suka ruwaito da annabi ya faɗa aka yi ta ji da ayyukan da ya ta yi practically iya ilimin annabi kenan ko kuma kun gane ko malamai suka ce duk wani tafsirin da za a rubuta a yau da duk wani sharhi wani hadisi da za a rubuta annabi ya san wannan ilimi ba abin da za a faɗa wanda bai sani ba yana faɗa mutane daidai gwargwadon abin da suke bukata ne ba wanda ya san ilimin annabi sai Allah kun kwanci wani abin da kyau ba wanda ya san yawan ilimin annabi sai Allah yanzu yawan tafsirai kaɗai da ake da su in za a yanka kowane malami bai sani ba yana da iya wanda yake da su ne yanzu a cikin a maktaba na da nake da shi misali tafsirai da na sauke sun kai 80 da wani abu tafsiri zalla to ɗarurruka ne kuma tafsiran kawai na sauke abin da nake bukata ne kun kwanci na abin da kyau to duk wannan tafsiran annabi ya san su ba ilimin da za wani malami zai kwakulo wani abu wanda annabi bai sani ba duk wani hadisi da za a ta sharhi a ta sharhi annabi ya san wannan sharhi amma iya abin da ya faɗa kenan alaihi salatu wassalam shi yasa malami suka ce albusiri da yake cewa wa min ulumika ilman lauhi wal kalami abinda ake faɗa akan shi daban abinda yake nufi daban ku fanci wannan abin da kyau wa min ulumika na daga cikin iliminka ilman lauhi akwai ilimin gaibu da Allah ya sanar da shi ko babu wal kalami duk ilimin gaibu ne akwai ilimin gaibun da Allah ya gaya wa annabi shi ne abin da busiri ke nufi ba yana nufin annabi yana da ilimin da abin lauhin mafusu ba ne a wa min taba'idiyya ce ai daga wani bangaren ilimin da Allah ya sanar da kai ilman lauhi akwai ilimin gaibu kun fahimci wannan abin da kyau to wannan shine adalcin da malamai suka mishi alwalajud dadaw akan wannan yake har yau kuma hatta da kusanin rijiyar lemu yace a duniyar ilimi ana magana malamai dole ka san shi ashek muhammad wani daddadau ka taɓa jin shi wani mutum da kamar ya san komai in ka tambaye shi duk baicin da ka kawo ya san shi duk hadisin da ka kawo ya san shi duk tafsirin da za ka ja zai gaya ma gaban shi da bayan shi kuma ɗan afirka ne kun fahimci wannan abin da kyau to ka'ida shi ne idan malami ya rasu a yi ta nema masa auziri cikin maganar shi ba ka zo kai ta zagin shi ba kila daidai lokacin da kake zagin shi yana can aljanna kai dan wahala kana nan Allah sauwaƙe inna lana tariqan ila almasjid muntina tace muna da hanya da muke bi zuwa masallaci muntina tan wacce take akwai najasa domin kalman almuntinu shine wari to malamai suka fassara wannan warin tana nufin najasa fa kaifa naf'alu idza mutirna to yaya zamu yi idan aka yi ruwa in za mu fita mu fita wannan hanya ƙala sai annabi ce da ita alaysa bada ha tariqun hiya atayyibu minha shin bayan wannan hanyar da kuka wuce babu wata hanya a bayan ta atayyibu minha wacce take tafi wannan sarki hanya mai kyau qalat tace qultu bala nace kwarai akwai qala yace fa hadhihi bi hadhihi eh wannan ta bayan ta goge wancan najasan da aka taba a can to wannan yashin da kika bi ko ƙasa da kika wuce fa hazihi bi hazihi wannan ta soke wancan kenan shine ma'anar magana bi ma'ana wannan ya tsarkake abin da aka bi ta kai wato wannan yana nuna maka sauki da musulunci ke da shi babu tsanani a cikin addinin musulunci yasa annabi ya ce yassiru wala tu'assiru ku sassauta kar ku dinga tsanantawa bashiru wala tunaffiru ku dinga yin bushara kuna jawo mutane ba ku dinga koransu ba to kai ka kafa kyamara ka ce wane ba ahalus sunna ba ne ba wane kaza ne mu ne yan salafiya kai kowa ka kore shi kai ka ce salafiyan ta ubanka ne ina fata an gane annabi ne zo da addini bai kori ko ba kai ka zo kana ta koran mutane kuma annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake cewa inna hadha ad-din yusrun wannan addinin sauki ne walan shadda ad-din ahadun illa galabahu ba wanda zai zo ta tsanani a addini sai addini ya rinjaye shi yace inna allaha lam yab'athani mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'athani muyassira mu'allima yace Allah bai turo ni in takura in tsananta mutane ba ya turo ni ne in sauƙaƙa na karantar da mutane zaka gane wannan fa in ka kalli hajjatul wada da annabi zo aikin hajji yana zaune ana masa fatawa sai sahabi ya zo ya rasulullahi a madadin ne aski sannan ne yanka na fara yanka kafin ne aski yace if al wala haraj je kai babu komai wannan ya zo na fara yin kaza kafin ne kaza yaya hajji na ke if'al wala haraja haka ya dinga musu jabir ya ce ba wanda ya zo tambayi annabi akan wani kuskure face ya ce je ka hajjin ka yayi inda a yau ne an dinga rushe mutane aikin hajji kenan to wannan shine musuluncin da annabi ya zo da shi Allah ce kazalika ja'alnaku ummatan wasata wasataitu muhammadin kenan alaihi salatu wassalam رؤوف رحيم باب في الأذى يصيب النعل باب دake magana akan al'aza najasa yusibu na'ala da ainihin zai shafi takalmi kana tafiya da takalmi ko da kofi sai ka taka wurin da yake na da najasa to yaya zaka yi قال حدثنا عبد بن حنبل احمد بن محمد بن احمد بن حنبل الشيباني رحمة الله عليه قال حدثنا أبو المغيرة وحول السند قال وحدثنا أبو المغيرة إن شيني عبد القدوس ابن الحجاج cikakken sunan shi kenan kuma suka ne kutubu sita da sun fita hadisin shi qala wa haddathana abbas bin walid bin mazyad shi kuma sadukun ne wannan qala akhbarani abi yace babana ya bani labari da shi da baban nashi dukkansu suka ne baban nasa shine walid bin maziyat abu dawud da annasa'i kadai suka fi da hadisun shi da ɗa da uban duka wa hawwala sanad qala wa haddathana muhammad bin khalid qala haddathana umar ya'ni ibn abd alwahid an al-auza'i daga ainihin abdurrahman al-auza'i abdurrahman al-auza'i ya girmi imamu malik da shekara biyar ya girmi imamu malik da shekara biyar an haife shi hijira tana da shekara 88 88 al'auza'i imamu malik kuma 93 ya ba shekara biyar shi imamu malik 93 shi kuma nan 88 ina fata an gane an ibn ajalan shi ne muhammad ibn ajalan sadukun an sa'id ibn abi sa'idin an abihi shi ne kaisan al-maqaburi an abi huraira shanan ana ce mishi sa'idul makaburi e ya je gidan shi kusa da makabarta wadan yana cina mutuwa an gane ko shi yasa ake ce mishi sa'idul makabarta sa'idul makaburi shi kawai ya je ce gidan shi a kusa da makabarta zai ce saboda kar a shagala da duniya kaga masu yi da gaske ko akwai wani mutum da na sani a wani gari daga cikin garurukan nan na yamma yamman nan northwest ba zan faɗi sunan shi ba to suna da wani yaya yayan nasu babban mai kuɗi ne multibiloniya ne in na faɗi sunan shi kowa ya san shi ana sai ya wata ran kawai ya tara mutane ya ce filin cikin gidan shi nan aka je kowa aka yanka mishi kabari shi ce nan shine in na mutu anan za a binne ni mata ta uwar gida ga nata da amarya da 'ya'yan shi da kannan shi duka kowa yau aka aka ware mishi na shi ta ko ni kanin shi trouble maker ne sai aka ce tun zuwa ne wa zai je sanar da shi an yanka mishi na shi sai aka ce a samu liman aka samu liman ya je same shi suka gaisa ce alhaji ne ya aiko ne ce to lafiya ya ce eh wallahi wani abu alkhairi yayi ya ce yanzu in sanar da kai ya ce filin cikin gidan shi nan ya ce to masallaci za a yi ya ya ce ne kowa an yanka mishi wurin da za a binne shi kai ma an baka wurin ka ya ce liman wannan shi na ba alkhairi ya ce wannan ne abu alkhairi liman da har za ka zo ka gaya min to ni na waka je na baka ya ce liman shiga mota mu je mu same shi ya zo dinga fada haka kawai da ranmu ka kashe mu ka dinga yanka mana makabarta kuma kun sa abun mamaki shi aka fara bunniya a wurin kwarai da gaske wallah ya riga kowa rasuwa ya dinga fada alhaji da ranmu ya kashe mu ke hajiya da hankali ke ma kin yadda yana ga uwar gidan a ƙarshe shi aka fara binnewa wurin da ya ba liman da liman ya ce to ni ma na bashi da ya rasu kuma rasuwan shi ya zo da abun mamaki da safe zai fita kasuwa ya ma fito fa an kawo mota an wanke sai ce yana jin ciwon kai bari ya je gida ya sha paracetamol ya fito da ya je falo ya zauna ci hajiya kawo min paracetamol aka kawo ya sha inda ya zauna bai tashi ba da ya dan kishin gida kawai shi kenan ya tafi wallahi sun dauka bacci ne dauke shi aka zo aka tada shi ina alaji ya rasu to ita mutuwa wasu suka ce wanda ya fi gudun wata tafi kamo shi an gane ko idan ka fi guduwa mutuwa to tafi saurin kama ka to shi yasa maganin mutuwa kawai ka ji tsoron Allah ka nemi aljanna Allah sa mu cika da imani to shi Sa'id al-Maqburi Allah kara masa rahama daga baban shi daga Abu Hurairah anin Nabi alaihi salatu wassalam an Abi Hurairah qala idza watiya ahadukum ko anil auza'i na tsallake al-ma'ana in kuka al-akwai al-ma'ana daga al'auza'i ma'anan wannan alma'ana ɗin in kai duba farkon hadisin aka ce ahmad bin hanbal haddasana abul mugira wa hawala sanad na farko kenan haddasana abbas ibn walid bin mazayat akhbarani abi wa hawala sanad kaga biyu kenan to na uku haddasana muhammad bin khalid haddasana umar yani ibn abdul wahid an al-auza'i al-ma'ana duk waɗannan hanyoyin sun ruwaito hadisin da lafuza daban-daban ma'ana kuma iri daya shine ma'ana alma'ana kala yace umbitu an bani labari anna sa'id ibn abi sa'id al-maqburi cewan sa'id dan abi sa'id al-maqburi haddath an abihi ya bada labari daga baban shi to anan da yace umbitu dinnan an bani labari yana cikin dalilan da ke sa a rusa hadisi dan bai faɗi wa ya bashi labarin ba amma sai malamai suka ce hadisin ya inganta saboda me ya zo ta wata hanya ya faɗi wanda ya bashi labari za mu karanta a gaba an abi wurin ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza wati ahadukum bi na'alihi al'adha idan ɗayan ku na tafiya sai ya taka wuri mai najasa da takalmin shi fa inna turaba lahu tahurun to ƙasa da ya taka ya bi ta kai ya tsarkake wannan abu lahu tahurun abun tsarki ne a gare shi bi ma'ana duk inda ka taka wuri mai fitsari kana tafiya to idan ka ci gaba da tafiya kasan da kake takawa ta tsarkake wannan fitsarin ke sa za ga idan za a yi sallan jana'iza ka ga mutane suna cire takalmi ba bukatan ka cire takalmin ka yi sallah da takalmin ka dan mai tsarki ne an gane ko ko da ka yi tafiya ka taka wani gun da yake najasa ne to kasan da ka taka ta gaba mai kyau ta tsarkake shi matukar ba najasa ne da ake ganin shi ba ku gane bambancin abu amma idan najasa ne da ake gani to wannan dole sai an wanke shi amma in najasa ne wanda ba a ganin shi da ido to ƙasa ta tsarkake shi a tsaya a kan kwata ana sallar jana'iza a damshin kwata bai kamata a tsaya a yi sallah a kai ba gaskiya sai dai in damshi misali na ruwa kamar wurin da ake alwala kaga ba najasa bane amma za ga wurin yayi kaman datti wannan bai mai da shi najasa ba sai dai idan misali kwata ne wanda ke fita daga wurin da za a samu najasa dole ina fata an gane kal na na na wace na fahimta to matukar dai ba a sallah akan wurin ba babu komai in an zo kwatan ana tsallakewa ne sai ya zama sahun ya yanke da wannan kwatan an sake wani sabu wannan babu wani abu ya zama larura ne قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثني محمد بن كثير يعني صنعاني عن الاوزاعي عن ابن عجلان shine Muhammad bin Ajlan an Sa'id bin Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairata an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallama bi ma'anahu qala idza wati al-adha bi khuffaihi idan mutun ya taka najasa da khuffin shi fa tuhuruhuma at-turab sarkin su shine kasa yashi da kake bi kana tafiya akai قال حدثنا محمد بن خالد محمود بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن عائس قال حدثنا يحيى يعني ابن حمزة عن الأوزائي عن محمد بن الوليد قال أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم دقا قعقاع بن حكيم wannan kaka bin hakim din suka ne malaman kutubu sitta sun fidda hadisin shi in banda bukhari daga musulun zuwa ƙarshe malamai biyar kenan amma shi bukhari ya fidda hadisin shi a cikin adabul mufrad ba cikin sahihul bukhari ba an aisha ta an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bi ma'anahu shi ma ya rawaito da ma'ana irin wannan babul i'adati minan najasati takunu fi saubi babun da ke magana akan al-i'adati wato dawo da sallah a sake sabon sallah kenan minan najasati takunu fi thawbi idan najasa ya kasance a jikin kayan da aka yi sallah da shi wannan babin da Abu Dawud ya kulla duk malaman da suka sharhin sunan Abu Dawud sun ci gyaran shi akai ku gane wannan abin da kyau ina nufin malaman da suka sharhin Abu Dawud dukkansu sun ci gyaran Abu Dawud akan wannan abin suka ce na farko babin da ya kawo hadisin da ya kafa hujja da shi kwata-kwata ya saba a babin babu hujja cikin sunan babin da hadisin da ya kawo abu na biyu kuma kaddara ya kawo ma suna da ja akan wannan magana bari mu karanta hadisin sai mu faɗi abin da malami suka ce sannan kuma bayan wannan tun kan mu karanta hadisin ku sani hadisin ma za'ifi ne bai inganta ba duk malaman hadisi sun rusa sanadin hadisi kaga abubuwa guda uku kenan al'ada ɗin nan yana nufin sake sallah minan da jasati ta kunu fi saubi kala haddasana muhammad bin yahaya bin faris wannan muhammad bin yahaya bin faris yakan zo da suna har guda uku ga ɗaliban hadisi wani gu za ka ji an ce muhammad bin yahaya bin faris kamar nan kenan wani gu a ce maka muhammad bin yahaya bin abdullahi wani gu a ce maka muhammad bin yahaya annai saburi duka kuma shi ne azuhuli shi wannan faris din da aka ce muhammad bin yahaya bin faris ya ka ɗauka faris din baban shi ne faris din kakan kakan shi ne ma an gane ko sunan shi muhammad bin yahaya bin abdullahi bin khalid bin faris to sai su kawo sunan shi da sunan baban su kawo can ƙarshe kawai su maka mishi wannan ya halatta ana kuma kawo shi da annai saburi a cire faris ɗin ko kuma madadin faris a kan abdullahi wanda shi na asalin kakan shi duk inda kaga sunan da mutum ɗaya ne ƙala haddasa na abu ma'amar kuma shi ɗin suka ne bukhari ya fidda hadisin shi muslim ne bai fitar ba da abu dawud da tirmizi annasa'i da ibn maja ƙala haddasa na abu ma'amar abdullahi bin amri kenan bin abil hajjaj shi ma suka ne abu ma'amar malaman kutubu sita duk sun fidda hadisin abu ma'amar abdullahi bin amr bin abdul hajjaj qala haddathana abdul waris qala haddathatna ummu yunus bintu shaddad yace ummu yunus bintu shaddad ta ba mu labari qalat tace haddasatni hamati hamati ta ba ni labari menene ma'ana hamati kama alhama shine suruka hamati surukata amma nan tana nufin suruka din mahaifiyar mijina tunda mahaifiyar miji suruka ce yasa ma suruka ce kanwarsa haka kakarsa ma haka da gwaggwanin shi da da innoni duka amma nan abin da ake nufi mahaifiyar miji kalman hama ko hamu duk ana faɗa shi yasa wanda ya karanta nahawu ko da nahawul wadi na daya zaka asma'ul khamsa asma'ul khamsa akwai su a jurumiya ko malam jamilu yawa asma'ul khamsa su ne wane ne abuka ahuka hamuka fuka wa zu zumalin ko yawwa an fi sa ce zumalin din nan amma malaman ce zu kawai sai shiru saboda za a yi jingina komai to hamuka din ana nufin suruki kuma bangaren mace baban mijinta za ta ce mishi hamu haka shi mahaifin matarsa a takaice dai hamati tana nufin mahaifiyar mijina ta ba ni labari ita ce ummu jahadar al'amiriya ummu jahadar al'amiriya to waɗannan matan guda biyu suna cikin dalilin da yasa aka rusa wannan hadisin dukkansu malaman hadisi suka ce majahula ne ita wannan ummu yunus bintu shaddad suka ce majahulatun ba santa ba haka nan ita wannan matar ummu jahadarin al'amiriya mahaifiyar mijin nata ita ma majahula ce a wurin malaman hadisi hatta ibn hajar al-asqalani a cikin at-taqrib ya ce ba san su ba haka nan imamu zahabi a cikin mizanul itidal ga ɗaliban ilimi annaha sa'alat aisha ta tambaye na aisha an damil haidi dangane da jinin al'ada yusibu sauba da ya shafi tufa faƙala sai ta ce kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa alaina shi'aruna mun kasance tare da annabi muna kwance wa alaina shi'aruna wato muna sanye da kayan kamar ka ce kayan bacci shi'ar shine kayan da ke taba jikin mutum lihaf abinda za a dora a sama to a takaice muna sanye da kayanmu wa qad alqaina fawqahu kisa'an a saman shi kuma mun sanya kamar mun lullubu da wani abu ko kace bargo ko mayafi ko wani abu to falamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da aka wayi gari kama ce lokacin asuba kenan da annabi wayi gari akhadha alkisa'a falabisahu sai ya dauki wannan mayafin kawai sai ya saka sai ya fita idan kana so ka gane abun tunda mu ba al'adar mu bane ba idan ka kalli fim ɗin umar mukhtar wani abin da kage ke yafawa ɗin nan shi ne abin da ake nufi za ga wasu ƙasashe suna sa share yanzu su algeria morocco da sauransu to sai yafa wannan abin kawai fita zuwa masallaci sun makaraja sai fita fa sallar gadata zuwa sallan asuba sun majalasa da ya sallan asuba sai ya zauna yana azkar faƙala rajulun ya rasulallah sai wani mutum ya ci ya ma'aikin allah hadhihi lum'atun min damin wannan falama ne na jini a jikin wannan abin da ka yafa a jikinka ya ga alamun jini gwargwadon lam'a faƙabata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alama ya lihi annabi sai ya rike iya wannan wurin da wurin da ke kewaye da shi haka ya tattara shi fabba'atha biha ilayya masruratan sai ya aiko shi zuwa wurina injina na aisha kenan masururatan a yana tattare da shi kamar ka tattara ba ka rike daidai inda jinin ya taba shine ma'anan masururatan ina fata an gane bi ma'ana majmu'atan shine ma'anan masururatan fi yadil gulami a hannun wani yaro da ya tattara ya ce yaro rike wannan wurin ka kai ka ce a wanke shi fa qala iksili hadhihi ki wanke wannan wurin wa ajfiha sannan kuma ki busar da shi sun ma'arsili biha ilayya sannan ki aiko min shi fada'autu bi qas'ati sai na sa aka kawo min babban tasa shine qas'atun jam'in shi qisa'un ko qisa'un ko qas'atun duka jam'in shi ne fagasaltuha sai na wanke shi thumma ajfaftuha na busar da shi fa ahartuha ilayhi sai na mayar masa da shi in an ce hara shay'u ana nufin raja'a raja'a shi'u akwai shi a ƙur'ani wa zai iya kawo mana shi arama kalma hara ƙur'ani a wancan ha babba ne a arama ha mai ha'un alawal abu fasan ya sun koyar da kai wani jamilu ga aramomin duka kalma hara ƙur'ani yana kurkusa kuma karka tafi can bakara ko suratul kafi daga amma abun ne kasa yi kaga wannan kowa duk aramomi ne ana daga amma zuwa sabbi a wannan tsakanin maki barin ƙara ragewa innahu zanna allan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira allan yahur hara yahuru kenan innahu zanna allan yahur ai yana tsamman ba zai dawo wurin mu ba an gane ko to shine hara din to shine a hartuha ilaihi na mayar masa da shi faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama binisfin nahari sai annabi ya zo a tsakiyar rana wahiya alaihi wannan abun kuma yana sanye da shi bayan an wanke amiyar masa shi bi ma'ana ya saka wannan hadisin hadisi ne da'if kamar inda na faɗa sannan abu na biyu a cikin hadisin akwai inda aka ce annabi ya sake sallah babu kun fahimci wannan abu shi yasa suka ce abu dawud wannan hadisin bai babin bai dace da hadisin ba to ga wanda ya sallah da kaya kaddara akwai najasa a jiki malamin suka ce bai rabuwa daga abubuwa guda uku abu na farko ya gama sallah aka gaya mishi kayan kan na akwai najasa a jiki sallan shi ta yi an gane wannan abin da kyau in dai kaya ne ba jikinka ba in ba kai ke da najasan ba in dai kayan da kai sallah da shi bayan ka dawo aka ce kayan nan fa yaro ya fi tsari a kai sallan ka ta yi wasu malamai suka ce ya sake fil wakati in akwai sauran lokaci ya sake sallah to duk inda aka ce a adda fil wakati ba wajibi bane ba mustahabbi ne abu na biyu kana cikin sallah aka gaya maka to sai malamai suka ce a nan ɗayan biyu ne zai faru ya zamo za ka iya cire kayan idan alkyabba ne ce ka cire ka wurgar da ita ka ci gaba da sallanka idan babbar riga ne ka cire ka wurgar idan rawani ne ma haka ko hula amma idan kaya ne da wani in ka cire za ka tuɓe jikinka to nan za ka yanke sallan ne kun fanci wani abin da kyau wannan shine hukunci idan kaya ne wanda yake za ka iya cire wato cire shi ka wurgar ka ci gaba da sallah so da annabi yana sallah alaihi salatu wasalam malaika jibril ya zo yace huffin da ke kafan kanna akwai najasa a jiki ka taka baka sani ba ka ji shi Allah ke aikowa a gaya mishi rasulullah kenan sai ya cire kuffin sai ya wurgar ya ci gaba da sallah da ya cire kuffin ya wurgar sahabbai kuwa sai dinga cire nashi na wurgar sunna sa kenan ba su ma jira ba kowa ya dinga cire nashi na wurgarwa kawai kila hufin ma haramun ne daga yau ba sa jira a musu bayani sai da aka masalla na bai ce ada ba ku cire ba ni mala'ika ne zo ya ce akwai najasa a jiki suka ce to mun sani ne kawai fattabi uhu ne kawai da Allah kun ta nuna alaihi salatu wassalam sai babi na karshe babul buzaki sai mun kammala kitabun nan na'am hadisi ɗaya ne a cikin shi babul buzaki yusibu sauba babun da ke magana akan albuzaq me albuzaku shine kaki da albuzaku da albusaku da sadu da sadi kenan da albusaku da sinu sun je kashashe dukkan ma'anan su daya ana nufin kaki kaki kaki na majina dukkan su sunan su duk abu daya ake nufi amma da albusaku mai sadi mai sadu da albusaku mai sinu dole wannan bawon ɗin kamar ta zamma albusaku amma idan zaira za ka kawo idan zayun ne albuzaku bawon ɗin ya halatta ka ce albuzaku da zamma ko ka ce albazaku da fataha ko albizaku da kasra duk ya halatta a lugar larabci ina fata an gane to idan ya taba kaya menene hukuncin shi qala haddathana Musa ibn Isma'il at-Tabuzakiyyu qala haddathana Hammadun qala akhbarna Thabit al-Bunani an Abi Nadarata daga Abi Nadara wannan Abi Nadara din tabi'i ne kuma suka ne malaman kutubu sitta kaf sun fidda hadisin shi illa Bukhari ta'alika ne fitar sunan shi Munzir bin Malik Munzir bin Malik abin da ya bani mamaki shine ina karanta sharin abu dawud na arrajihi abdulaziz arrajihi sai yake cewa wannan shi din za'ifi ne amma gaskiya kauli ne mai rauni ina faɗa ga ɗalibai yan uwana ko da ka karanta littafin kaga arrajihi ya ce za'ifi ne gaskiya magana sance za'ifiya saboda ahmad ibn hanbal ya wasaka shi ya ce ma alimti fihi illa khaira haka yahya ibn ma'in ya ce suka ne haka imamun nasa'i haka abu zur'atar razi duk waɗannan sun ce suka ne sana ibn sa'ad al-baghdadi mai tabaqatul kubra yace sikatun min sikati tabi'ina haka imamun zahabi a cikin mizanul itidal shi ma ce suka ne an gane ko a takaice dai a tabi'i ne kuma suka kala amma hadisi ne mursal dan ba sahabi bane ba tabi'i ne yace kala rasulullahi bazaka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi saubihi annabi yayi kaki a cikin tufan shi a cikin wani mayafi da ke sanye da shi wa hakka ba'dahu bi ba'din sai ainihin ya goga sa- ya kamanci da sashi da sashi kamar misali a ce hankicin ne kai kaki a ciki sai ka ainihin mishi haka misali shine wa haka ba'dahu bi ba'd قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد الطويل عن انس بن مالك عن النبي عليه الصلاه والسلام بمثله to ta wannan sanadin hadisin wancan hadisin ya inganta wannan shine karshen kitabu tahara shi yasa ne ta jan karatu a guje za mu shiga kitabu salati wani sati insha Allahu kaga kadai salatin da muka yi ta a cikin kitabu tahara wa ya san yawan shi in banda Allah wannan shine falalan karatun hadisi majalisin hadisi salati annabi kadai ya ishe kalada kuma kar mu manta imamu tirmizi ya fidda hadisi a cikin jami'u tirmizi hadisi ne hasan ubayu dan ka'ab yace annabi ya rasulullah alaihi salatu wassalam yace inni ukthiru ko aj'alu laka alayya salati bi ma'ana zan sanya maka salati salati na ne ta ma salati da yawa sai ce to kaman wani fasanta ce kamata ya dinga yi wa annabi na salati kam wani adadin fasanta zan baka sai annabi ya ce ma shi ita duk abin da ka ga dama sai ya ce an rubu'u zan ɗauki ɗayan bisa hudu na lokaci na duka na ma salati sai annabi ya ce ma shi ita wa in zitta fa huwa khairul laka da ka ƙara kan dafi maka alkhairi sai ce an nisfu zarrabar zikiri na duka rabi salatin annabi ne annabi ya ce ma shi ita wa in zitta fa huwa khairul laka duk abin da ka bani yayi amma fa da za ka ƙara fi maka alkhairi sai ya ce wa annabin sulusaini zan mai da zikiri na biyu bisa uku duka maka salati ne annabi ya ce ma shi ita wa in zitta fa wa khairul laka sai ya ce wa annabi aj'alu laka salati kulliha duk zikiri na koma salatin annabi kawai annabi ya ce izan yace yukfa hammak wa yukfaru laka dhanbuk ba dai bakin cikin duniya kake tsoro ba to an yaye maka ran tashin kiyama kuma an gafarta maka ke sa idan bakin ciki ya dami sahabbai su je wurin annabi to a yau idan bakin cike da me ka rike salatin annabi kai ta salatin annabi kawai kar ka roki Allah kai ta salati kawai wallahi sai ka fita ciki ko baka roki Allah ba in dai zaka rike salatin annabi kar ma ka daga hannu ka ce ya Allah Najeriya manta da ita idan kai ta salati kai wallahi sai ka sha mamaki wani irin haske zai dinga zuwa ma kawai to shi yasa karatun hadisi kullum haske ne da an ce kala kaza kaza ka kala rasulullahi to wannan shine karshen kitabu tahara insha Allah za mu tashi farkon kitabu salati wani sati karatun kuma zai canja insha Allah na'am ah, yace wa menene ma'anan suka ma'anan suka shine na farko adali amma kuma ma'anan shi a wurin malaman hadisi wanda ya cika duk sharuɗan da ake bukata a karbi hadisin shi ba shi da wani na kasu ka gane ku kama a ce maka gangaran a ƙur'ani to amma matsalar malaman hadisi ba wa ƙarfin haddanka ba a sai ka zama mai riko da sunna mai gaskiya baka da munafunci baka da gulma baka duk sai an tattara wannan a qualities bayan haddan kuma akwai qualities na na
ko da gaba ya sake kasa wanda ake tunanin ya wanke na baya amma na warin da da san su yana nan a ko yana nan a eh babu da da san ba ka gani nan amma na ko warin yana nan yaya eh, kaman a hannu ko a kafa ko ya kafa yau a kafa ita wannan sai mutum ya wanke e zai fi wai yana maganan idan kaddara mutum ya ka- ya taka dama aka ce najasan wanda ba a gani idan najasa da ake gani ka taka abin da fi shine a wanke shi amma wanda ba a gani kamar fitsari ba a ganin shi duk inda ya bushe ya bata to idan kai tafiya a wurin da yake kasa ne mai tsarki ya tsarkake shi amma akasin wannan shine a wanke amma in akwai misali kaddara zarnin na nan to saboda fita daga ihtiyatin shine mutum ya wanke abinda malam fiqh suke ce mishi al-ihtiyadu kenan mutum ya fita daga kowane irin kokonto da sabani na'am abinda mu karanta na daidai a cikin kitabut tahar Allah ba mu lada inda muka yi kuskure Allah mana afwa subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da shi muka fara